بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم 24 لوطن أكو hijira tana da 442 wanda ya dace da miladiya goma ga watan 11 2020 talata za mu fara wannan littafi na iziya fasulun attayammu attayammumu faharatun turabiya ya ce shi taimama ɗin istilahin shi a shari'a an ce taimama ana nufin faharatun turabiya tsarki irin na ƙasa tashtamilu ala masihin wajhi wal yadaini wanda ya kunsu bisa shafan fuska da hannaye wannan shine taimama tarifin shi kenan wa sababuhu sababin da yasa ake taimama dai faqdul ma'i hakikatan shine rashin ruwa bisa hakika ka nemi ruwa baka samu ba sai kai taimama aw ma huwa fi hukumi ko kuma abin da yake cikin hukuncin rashin ruwa din mislu kwatankwacin an ya kuna ma'ahu min alma'i ma la fihi ya kasance yana tare da ruwan da ba zai ishe shi ba aha masha Allah Allah kare Allah kiyaye hanya Allah kare wansa ne rasulun je ta zo shine yace kwatankwacin a ce mutum yana da ruwan da ba zai ishe shi ba kaga kaman ba shi da ruwan ne ga ruwan amma ba zai ishe ka wanka ba ko ga ruwan ba zai ishe ka alwala ba ka san ka fara ma kan ka kai ga wanke kafa ruwan zai kare to yanzu a nan ma ko da ruwan sai ka bari kai kenan aw ma'un yakhafu bi isti'malihi fa wata nafsihi ko kuma ruwa yana da ruwan amma kuma yana tsoron in yace zai amfani da ruwan yana tsoron kubucewar ran shi misali likita arifi ya gaya mar cewa ka daina wankan asuba in kana garajen wankan asuba za ka rabu da ranka to yanzu gashi janaba ya kama shi da asuba ga ruwan amma yana tsoron in yace zai wanka zai rabu da ran shi aubawa ta manfa'atin ko kuma kubucewan amfani zai rabu da wani bangaren amfani na ainihin zatin jikin shi au ziyadata marabin ko kuma yana tsoron in yace zai amfani da ruwan rashin lahiyan shi zai karu au ta'akhura bur'in ko jinkirin warkewa au hudusa maradin ko faruwar rashin lafiya misali ko da mura ne aka ce ka daina wanka da asuba in kana yi fa zaka gamu da ciwon mura yanzu lafiyan shi kalau amma yana tsoron in yace zai amfani da ruwan to zai farar mar da wani ciwo to yanzu wa'annan abubuwan gaba daya yana iya sa mutum ya bar ruwa ya yi taimama ya yi sallah kuma ya yi daidai bai laifi ba wa yubahu tayammumu min al-hadath al-asghari an halasta yin taimama daga karamin kari kamar rashin alwala wal akbari da babban kari kamar rashin wanka ga mai janaba ko haila ko biki da sauransu idza wujida sababu in dai an samu sababin tunda mun karanta sababan rashin ruwa ko kuma abin da yake cikin hukuncin rashin ruwa in an samu sababi ko karamin kari ko babban kari yana iya sa mutum ya taimama ya yi sallah kuma wannan taimaman lil maridi wal musafir idan mara lafiya ne ko matafi ya samu sababbin yin taimama zai iya taimama ne kulli salatin ga kowace sallah sallan farilla ko na nafila wali sayyin habir amma mai lafiya mazaunin gari shi kam an yadda yi taimaman bi salatin janazati ga sallan jana'iza amma fa da sharadin iza ta ayyana din ta ayyana akan shi ya zamo shi mazaunin gari ne mai lafiya amma babu ruwan ko kuma an samu wani sababi da zai sa ba zai yi ba zai yi alwala ba kan yayi taimama yayin jana'iza sai in jana'izan ta ayyana ya zama babu wani wanda zai sallan jana'izan sai shi to yanzu anan zai taimama yayi amma idan bai ayyana akan shi ba har jana'iza ba zai taimama yayi ba kamar yanzu misali an zo za yi sallan jana'iza babu ruwa ba damun yayi taimama yayi sallan jana'iza saboda shi mazaunin gari mai lafiya sallan farilla kaɗai aka yi rije mara yi taimama yi amma in ba shi da lafiya zai yi kowace sallah ko matafiyin ya shi zai yi kowace sallah wani farbi gairi jumu'ati hakanan mazaunin gari mai lafiya zai yi taimaman domin sallan farilla amma farillan ma fa gairi jumu'ati banda juma'a in juma'a ce dole ya haƙura da ita ya nemi ruwan in bai samu bai sallan azhar tunda lafiyan shi kalau kuma yana zaune a gari ba tafiya yake ba bi sharbi amma fa da sharaɗin sallan farillan ma an ya shafa watar wakati yana tsoron kubucewar lokacinta biski imalin ma'i da yin amfani da ruwan misali mazaunin gari ne mai lafiya bai samu ruwa ba lokacin sallah ya yi to yanzu ba shi da daman ya yi taimama ya yi sallan sai in ya tabbatar da ba zai samu ruwan ba lokaci zai wuce ko kuma har ya kai sallan zuwa ga ƙarshen lokacin ta bai samu ruwa ba yadda ga ruwan in ya ce zai yi alwala lokacin zai wuce to yanzu anan dole ya bar ruwan ya yi taimama shine ya ce an ya shafa watar wakati in yana tsoron kubucewar lokacin biski imali ma'i da yin amfani da ruwan a haka tana iya faruwa kamar musulun da safiya tashi ya makara ya san shida rana take huduwa kuma yanzu ga shi da saura minti biyu ya tashi in ya ce zai yi alwala to rana za ta fito to yanzu dole maza maza ya share ya ce mama ya yi sallah akan lokacinta saboda muhimmancin sallah akan lokaci ya fi muhimmancin sallah da alwala dama akwai ruwan baka je ce an yak shafa wato waqtu biski imalin mai ga ruwan amma kana ganin kace za ka yi amfani da ruwan lokaci zai wuce amma an ce mama ne za ka yi ka samu lokaci yanzu misali a minti biyu nan maza za ka iya ce mama ka samu raka daya ka samu sallah lokaci amma an ka tsaya ka ce za ka yi alwala to ba mamaki alwalan ya cinye lokacin wala yu'idu ko mutum ba zai sake wannan sallar ba ta yi bi khilafil janazati amma sabanin janaiza idza lam tata'ayyan idan ba ta ayyana akan mutum ba yayi taimama ya jagoranci sallar janaiza to yanzu anan wannan janaizan sai an sake wa fardil jumu'ati haka nan farillan juma'a mazaunin gari mai lafiya yayi taimama yayi sallar juma'a to wannan sai ya sake walau kashi ya fawata ko da yana tsoron kubucewan juma'a amma fa yanzu kaga nan duk fa muna karanta kaman kauli ne mu'tamad wanda ya dauka ya dogara da shi rubba ma yanzu ka je irin su muktasar ko nan askari in ka je a wannan kabiyan na yin amfani da na yin taimama ga ruwa in lokaci zai wuce ko a askari in ka je ya faɗi kauli biyu ya ce mazhabul iraqiyina da mazhabul magariba ya raba mazhaban wa'annan kai taimaman kai sallah mazhaban wa'annan kuma kai alwalan ko lokaci zai wuce saboda kowanne wannan sun tafi akan muhimmancin sallah akan lokaci ya fi muhimmancin sallah da alwala wannan ko sun tafi akan muhimmancin sallah da alwala ya fi muhimmancin sallah akan lokaci aha ya ce kuma in ka je wani za ka ji yana cewa ba mazaunin gari mai lafiya ba zai taimama ya juma ba amma in yayi kuma ba zai sake ba an hana yin amma kuma in yayi juma'a ta yi ba zai sake ba amma nan kaga ya nuna zai sake wasairin nawafili da sauran nafilfili sunan ya na sunoninta wa mustahabbatiya da mustahabbanta waya dulu kaga idan mutum yana da wayewa a fiqihu kan ya ɓace ibadan wani ko ya shishige a aikin wani ba karamin aiki bane yawwa ba karamin aiki bane dan dama Hausawa suna cewa ai karamin sani uku ne zaka ji mutum yana cewa wai sallar ta baci ba ku a ina ta ka ce ta baci kai abin da ka rike sai ka bar shi shi a nashi mai madogararsa baka sani ba wata rana wani mutum an yi sallah ana sallan limamin wai da ya gama tahiyya raka na biyu da zai yunkura wai bai miƙe ya tsaya ba sai ya yi kabbara sai da ya kabbara ya miƙe ana yin sallama sallan nan ta ɓaci wannan nan ta ɓaci cewa kai sai an miƙe kaza daga zariya nake sallan nan ɓata shikenan ko jima ta ɓaci to ya za a yi a sake kuma aka sake sa limamin to shi limamin ya saba da aka sake yin ya kuma ya sake yi yana nisa na aka ce ta ɓaci to ka gani ka ji wai akan wai wannan yunkurin da wai lokacin da zai kabbara bai miƙe ya tsaya ba wanda a fiƙin ma gaba ɗaya matsayin mustahabi ya kashi wanda kuma wannan mustahabi ma kiyasi ne na malikiya wanda ya saba wa nasi tunda ya nasi kawai mutlak annabi yana yin kabbara ne tare da aiki to amma malikiya zai suka ce wai kabbara raka'a biyu idan mutum ya gama tahiyya idan zai shiga raka na uku ya yi kama da fara sabon sallah saboda haka kar ya yi kabbara su ya miƙe to ka ji da abin da ya ɓaci sallan mutane ka gani saboda haka ba ɓaci sallan jama'a kawai kai in baka san abin da ya dogara ba kai dai ka rike dan ilimin da ka rike kai amfani da naka nashin kuma ka bar shi da abin shi wa yabdulu tayammumu bima yabdulu bihi wudu'u tayammuma yana ɓaci da abin da yake ɓaci alwala wabi wujudil mai qabla salati taimama tana baci da samun ruwa kafin sallah kai alwalan dan rashin ruwa kuma sai aka ruwan kafin sallah taimama ta baci illa an yakshafu watal waqti bi istimali sai dai yana tsoron in yace zai amfani da ruwan ma lokaci zai wuce kamar na baya wai zara alma'a idan mutum ya ga ruwan wawwa fi salati yana cikin sallan lam tabdul salatu sallar shi bata baci ba kana cikin sallan da an kawo ruwa ka ci gaba da sallah kawai wa yace yamma bi sa'idi tayyibi mutum zai taimama da guri mai tsarki wawwa turabu shine turbaya wal hajar da dutse wal ramal da yashi wa jami'u ajza'il ardi da baki ɗayan yanki yankin ƙasa ma damat ala hay'atiya matukar ta da wama bisa sifan ta yanda Allah ya nice ta lam tugayyir hasan atu adamin sanan dan adam bai jirkita gurin ba in dai gurin yana nan yadda aka halice shi ko ya nau'in gurin yake zaka iya taimama akai sana'an dan adam bai bata gurin bai daukin da dafe dafe wa nawuyi da makamancin shi kamar gurin makanikai ko gurin dafa abinci ko wani abu wannan in ainihin wannan sana'an ya canza gurin ba za a taimama a gurin ba eh ko interlock yawwa ko siminti ko farin ƙasa ko me in dai wani sana'a ya juya gurin to yanzu ba zai yi aike mu ma gurin ba kuma a duk wannan ajizawul arji din wa turabu afdalu mutum yayi da turbaya wannan nikakkiyar ƙasan shi yafi min gairihi daga wani shi wala tayammamu ala shay'in nafisin mutum ba zai taimama a kan abin da yake mai tsada ba kazzabi kamar gol wal fiddati da azurfa wato abin a bisa uku yake dan dai karamin littafi ne shi abu mai tsada kamar gol ko azurfa ko amma agin din shi ne ba za ka yi taimama a kai ba yanzu misali ka je inda ake taunan gol sai ya zama gaba ɗaya gurin gwalagwalai ne to yanzu ba zai kai taimama akan wannan gol din ba duk da gurin haka yake amma ai abu ne mai tsada amma abin da yake ba mai tsada ba kamar irin su kanwa in a ma'adin din ne za ka yi taimama amma aka ɗauko shi aka kai shi wani waje kamar yanzu misali dunkulen kanwa aka kama ɗaki ba za ka yi taimama a kai ba amma an kamar turbaya ne ko dutse ko ɗauko shi aka yi a kawo shi za ka iya taimama a kai haka bambancin su yake aha ya ce wala ala libdin mutum ba zai taimama akan shimfiɗa kamar na doki irin shimfiɗa mai laushi ba wala ala bisaɗin ba zai taimama akan shimfiɗa na kwanciya ba wala hasirin ba zai taimama akan tabarma ba wa in kana fiya gubarun ko da akan tabarma akwai kura in yana so sai dai ya ɗebo ƙasa ya cika tabarman sai ya taimama akan ƙasa waya juzu lil maridi ya halatta game da lafiya idza lam yajid man yunawilu turaban in bai samu mai miko mar kasa ba an ya taimawa bil jidari ya taimawa a jikin garun da yake al mabni abin ginawa bi dubi da tubali danyen kasa anni tubali wanda yake danye ba gasa shi ba aw bil jarati ko garin da aka gina shi da dutse in idza kana gaira masturatin bil jiri in dai ba su turce shi da siminti ba yanzu gagarun nan ba su cuce shi da farin ƙasa ko sumunci ba yana nan yadda ainihin ɗanyen ƙasa yake ko dutse zai iya shafawa ya yi taimama. wa man tayammama ala mawdi'in najisin wanda ya tayammama a guri mai najasa walam ya alam bi najasati shi bai san gurin da najasa ba a adifin wakati bayan yayi sallah ya tuna ko kuma ga ya mar ya sake sallan akwai sauran lokacin ba lokaci sallar ta yi wala yukrahu taimu a karanta taimama bi turabin da kasan da tuyin nuna biye aka yi taimama da shi maratan ukura wani mara daban ba kaga ruwa in an yi alwala da shi wannan ruwan da ya da ya kwarara ka sake ɗiba ka yi alwala da shi makaruhi ne amma taimama ba haka bane mutum goma za su iya wannan yayi ya kauce wannan ma yayi ba karhanci wala yasihu taimumu kabla dukulil wakati baya inganta yin taimama kafin shigar lokaci ita taimama dole ne sharadi ne sadar da ita da sallah in ka zo sai ka jira lokacin sallan yayi lokacin da za a yi sallan sai ka yi taimama kana yi sai a yi sallah wasifatu wasifatuhu sifan taimama dai an yanzu shine mutum yayin yin istibatar salati halasta sallah wa yanwi min al-hadath al-akbari kuma zai yi niyan babban kari in kana muhdisan hadasan akbara in ya zamo mai kari ne babban kari misali idan mutum ya zo zai taimama zai yi niyan halasta ainihin sallah ko halasta aikin da zai yi da wannan taimama saboda ita taimama ba ta ɗauke kari kawai za ta baka dama ne ka shigar da wannan ibada sannan kuma idan karin naka akwai babban kari dole sai ka yi niyya yanzu misali mutum da safiya tashi da janaba ba ruwa ya yi taimama ya yi sallan asuba ana nan ana nan ana nan har azahar ya yi ba a samu ruwan da ya yi wanka ba to yanzu idan ya zo zai taimaman azahar lokacin da zai taimaman ya manta da janaban sai da ya yi taimaman saboda rashin alwala ya yi sallah sai wuce ba shi da sallah saboda me lokacin da zai taimaman bai tuno wannan ainihin babban karin ba sharadi ne sai ya yi niyan babban kari in ya zamo yana tare da wannan babban kari sun mai kulu bismillahi sannan ya yi niyan sai ce bismillahi wa yasta amilu sa'ida sai ya amfani da gurin ya biribu alaihi bi yadayhi zai bugu akan gurin da hannayen shi jami'an gaba daya darbatan wahida bugu daya fa in ta allaka bi ma shay'un idan wani abu ya rataye da hannayen na fada ma ya karkade hannun shi nabdan kafifan karkadewa a hankali idan ya taba kasan in akwai wani tsakuwa ko na abu kare je ya shiga ko idan shi ko na abu sai ya dan karkade hannun shi sannan sai ya shafa kaga ba wai ana nufin ka shafa ƙasa a jikinka ba ne kawai harka ce ta abudiya na fada na fudan kafifan ko wa masabi ma wajahu sai ya shafi fuskan shi da hannayen wali ya tau ya shafa gemun shi wa yabdau min alau ya faro daga saman fuskan idan ya tauibo har ya game fuskan da shafa dan shi wajen shafa ba cuccudawa kawai in kai shafa din shi kenan inda ma baka samu ka taba ba ya wuce summa yadribu ukra sannan sai ya sake bugun kasa na biyu biya daihi da hannayen shi summa yamzau zahiri yadi yumna sai ya shafi bayan hannun shi na dama biye da yusra da hannun shi na hagu hatta yanta hiya ilal mirfaqi har ya kai gwiwan hannu sun mu yamso ha sannan sai ya shafi bayan handa cikin hannun ila akilil asabi zuwa ƙarshen yan yatsu haka in ya taba ya shafa fuska sai ya sake tabawa sai ya dauko daga kan wayannan yan yatsun ya shafo zuwa gwiwan nan sannan sai ya juya ya shafa cikin zuwa yan yatsu aha sun mayan sau zahirar yusra sannan sai ya shafi bayan hannun hagun biye da yumna da hannun shi na dama ilal mirfaɗi shi ma zuwa gwiwa sun mayan sau baƙina sannan sai ya shafi cikin sangalen hannun ila akilil asabi zuwa ƙarshen in yatsu haka kaga in ya taba ya shafa ya taba yayi haka yayi haka shi kenan ya gama taimama sai ya tashi ya sallah kaga cikin sakan mutum zai taimama yace waya jibu takalilul asabi amma yana wajaba tsetsefe yan yatsu bayan ka shafa hannayen dole sai ka bi yan yatsun ka ci cuda aha wa nazul khatami da kuma cire zobe idan mutum yana da zobe sai ya cire fa in lam yanzihu idan mutum bai cire zobe ba lam yujizi yake bugun shi bai ba wa darbatu saniyatu bugun kasa na biyu sunnatun sunna ce wa kaza kana almasu ila almirfaqaini shafa zuwa huyoyin hannun shi ma sunna ne falau yi tasara ala darbatin wahida da mutum zai takaitu a bugun kasa ɗaya lilwaji wani da ya taba kasa so ɗaya shafi fuskan shafa nan bai sake bugu ba a ji za a huce ma mai shi yayi walau yi tasara amma yau da mutum zai takaitu fi masu ya dai cikin shafa hannayen shi ala ko ayi bisa wuyan hannun bai kai gwiwan hannu ba wasalla yi sallah haka nan a adafil wakati ya sake sallan akwai sauran lokaci in ba sauran lokaci sallan shi yayi abin cikin abu ne